yau asabar goma ga watan ramadana isra dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ɗaya ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin juz'u sani a firiya da tafsir na maulanmu sahib al-kaidafi shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala an shafi na ɗari uku da ɗaya muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta ɗari da uku malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana tattara أكرمكم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر وارجع به بنظرة تاتي لنا في السفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين
بركم العالمين بركم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين آه idan ba manta ba Allah tabaraka wa ta'ala yana nisanta wa aiki sallallahu alaihi wasallam da soshin annabawa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dama yana gaya masa yana cewa nahan naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an aure yana ce masa na hannu da kustu a leka na ma'ahun bin haka a wuri yana cewa wata zalika da kustu a leka min an ba'i ma kasta maka a wuri yana cewa inna hazal qur'ana ya kustu ala bani isra'ila aktaran nadihum fihi yakhtalifun a wani wuri kuma yana cewa inna haza la huwa al-qasasul haqq a wani sai ce faqasasul qasasa la allahu yatafakkaru to a ƙarshe dai sai ce wa kullum da qussu alayka min anba'il rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wato a duk lokacin da ka ga muna gabarta masa fistoshin annabawa ga manzanni to ba fa labari muke ba ka muna gaya maka ne saboda zuciyarka ta samu natsuwa ta bar damuwa da abin da waɗannan maguzawan ƙauyawa na cikin tsakiyar tuyatu suke gaya maka. Saboda mu saboda kissa wato rundunar Allah shi, hikaya, rundunar shi ta Allah tana tarbiyyantar da zukatan bayan Allah. Shi yasa kissa tana da tasiri a cikin tarbiyyantar da baya zuwa ga Allah. Shi yasa Alƙur'ani za ka bi iskinoshi ya yi yawa a ciki. To Allah ta'ala ya kissanta mana kissar annabi Nuhu alaihi salam, kissar annabi Hudu alaihi salam, kissar annabi Salihu alaihi salam, kissar annabi Nuhu alaihi salam, kissar annabi Shu'aibu alaihi salam shi ne yanzu kuma yake gaya mana sun ba ba'athna min ba'dihi musin bi ayatina ila fir'auna sannan bayan nan Allah ta'ala ya yi ko annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma bayan wucewar annabi Shu'aibu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam to shi annabi Musa alaihi salam an tsago sunan sa ne wato daga kalmomi guda biyu mun sha daga nan ne ma'anar ne a tsohon yaren misrawa ruwa ne ruwa sha bishiya wato ma'anar musa wanda aka cince shi tsakanin ruwa da itaciya shi ne musha bukatar ce musa su suna cewa Musa, mu muna cewa Musa. A wani ɗaya kuma malin Musa daga Massa ne, Massa. A tsohon yaren su, Massa yaren Kudu, yawon karen shi ne Massa. Massa. Muka zai ce Musa. To an ɗago su ne daga waɗannan kalmomi guda biyu, Mu, Sha. wato annabi Musa a dare gina wa alaihi salatu wassalam a sunan da kamar da muka faɗi Musa ko Masa sunan ma ya zo ta Ibrahim nasabarsa tana fitowa zuwa jikokin da suka gangaro daga tsaban annabi ta annabi Yaqub annabi Yaqub alaihi salam dan annabi sa'ad annabi sa'ad alaihi salam dan annabi bayi annabi dina wa alaihi salatu wassalam shi annabi yaqub shi ake kira isra'il shi ne isra'ilu shi annabi isra'ila annabi yaqub to yahudawa ana ce musu banu isra'ila wato ƴaƴan annabi yaqub shi ne ma'ana ƴaƴan annabi yaqub su ne banu isra'ila ‘ya'yan annabi akwai wato akwai annabi Yusuf, akwai rauni ilu, akwai shanturu, akwai lawi, akwai yahuza, akwai daru, akwai zaburu, akwai auraudinu, akwai biryaniru, akwai naftali, akwai jari, akwai ashiru, akwai musashiru a nan da yana da salatu san dukan annabawan. Su ne ‘ya'yan annabi Yakubu alaihi salam to shi annabi Musa alaihi salam ya gangaro ne daga tsakan Imran Imran dan Yasaru Yasaru dan Qalisu Qalisu dan Lawi Lawi dan Yaqubu wanda shi ne Isra'ilu Yaqubu dan Ishaqu Ishaqu dan Ibrahim a ranar da yana da Islam da kuma ma da annabi Yusuf a annabi Musa Yohani aka ji karanta Yohani wasu kuma suna karanta Bahitatu wani suna karanta Hannatu Yohani Bahitatu Hannatu duk sunan da ne sunan mahaifiyar annabi Musa a ranar jina da salatu wasu matarsa kuma na kiranta Sahura shi ne mun da ja sahura sahura sunan matar annabi musa a lalabi na alaihi salatu wassalam annabi ne babba manzo daga cikin ulul azumi su biyar duk duniya tun da Allah da ci duniya ba gidan ta babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har ta kare babu bayan shi babu kamar annabi alaihi salam bayan shi babu kamar annabi Musa shi ne na uku a cikin halittar Allah duka daga annabi Musa alayhi salam sai annabi Isa daga annabi Isa alayhi salam sai annabi Nuhu alayhi salam to daga nan sai sauran annabawa to annabi Musa a cikin halittar Allah shi ne mai daraja na uku Allah ya kara mai yadda ala da dina alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin matsayinsa a cikin alqur'ani yake cewa wal fil kitabi الموسي إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمة موسى أتجل التابي لن يشوى شيء يا تتنشي زعفتا الله ثم سنن يا تتنشي مرزوء النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنا وأمين موسى لأبي تسونا كريم الله كريم الله ثم إلى أفعال هكذا dan duk wanda halar Allah ke masa lakabi yana alfahari da lakabi malaika jibrilu wata rana an yi wa annabi ibrahim tambaya aka ce masa menene sunanka a bayan Allah ya ce sunana khalilur rahman ko kuma khalilullah ya da cewa farkon da bayan annabi Adam aka ce annabi Adam ne sunan da abada Allah yace sunan na kafirullah aka ce annabi Nuhu ne yake sunan da abada Allah yace sunan na najiyullah aka ce annabi Ibrahim ne sunan da abada Allah yace sunan na kalimullah yace sunan na Khalil a annabi Ibrahim ko yace sunan na Khalilullah Khalilullah aka samu Musa sai ko ne sunan da ba da Allah yake sunan na Kalimul ba aka sa Annabi Isa sai kuma menene sunan da fadan Allah yake sunan na Ruhul la sai aka tabbai shi da rabu aka ce dai ko ne sunan da fadan Allah sai shi sai da yake da da shukura da yake da da ya dago sai ce sunan na Abdullah kusan ma na Abdullah. Kaji Allah ne da ta to amma kalla ni kullun sabiyul lahi ba. Wannan kuma najiyul lahi. Wannan kuma khalilul lahi abokin Allah. Wannan khalilul lahi abokin magana Allah. Wannan ruhul lahi ran Allah. Shi kuma ce Abdullahi. Kafin Abdullahi. Aminu Ismail Abdul Azam. الأكبر الكبير الأكبر المسؤول المخزون عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه موسى أنا مثلك بي كليم الله wato yana magana da Allah bila wasu da shi yana magana da Allah babu wasi'a shi ne za ka ji alkur'ani yana faɗi ya musi in yi tafai tuka ala nasi biyar salafi wa bi karami wa kuzma a ce tuka wa kullum shaki ya ne musa Allah yake cewa a ya musa nan yi hakika cewa ni na zaɓe ka bisa kan mutanen zamanin ka baki ɗaya da manzanci da kuma jin magana ta saboda haka kanci abin da na baka kuma ka kasance daga cikin ma'abota godiya ka zama daga cikin masu godiya to ne ne asalin annabi Musa alaihi salam asalin annabi Musa daga cikin kabilar Yahudawa ne yahudawa banu isra'ila yayan annabi yaqub wato annabi musa yana daga cikin jikokin annabi ibrahim ala da bin alayhi salatu wassalam domin jikan annabi yaqub ne annabi yaqub shine isra'ilu shi ko Isra'ilu shi ne ɗan annabi ta annabi ta ɗan annabi Ibrahim alaihi salam to me ya kawo bani Isra'ila Isra me ya kawo su Isra tunda ba garin su bane annabi Ibrahim ai ba Isra ya zauna ba ba a shan ya zauna ba to me ya kawo su kuma aka haifa annabi Musa a Isra wato abin da ya faru har aka haifa annabi Musa a ƙasar Misra kuma bani Isra'ila suka zauna a wannan ƙasa abin ya faru ne zuwan annabi Yusuf alaihi salam ƙasar Misra a matsayin bawa aka kai da shi a matsayin bawa aka zo aka tashi a kurkuku ya prison sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya fito da shi ya girmama shi ya ba shi matsayi ya ba shi mulki to da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mulki sai ya zamanto wato ya samu fada a wurin fir'auna wannan lokaci sarki Musa abubuwa da yawa sun faru har sarki ya ba annabi Musa dama ya ɗauko mahaifinsa da mahaifin annabi Yusuf ya ma ɗauko mahaifinsa daga Madina. Ya ɗauko su, ya ɗauko mahaifinsa da mahaifiyarsa da ɗan uwansa guda goma sha biyu. Kamar yadda ya mafarki. Da ya dawo da su, to sai shi ne martaba sarki ta aure wannan lokacin mutumin kirki ne. Sai ce amma na ga dangin nan na kamar da mutane ne. Ina da farjini da ganin su. sun haɗa jini da manya ya ce ƙwarar kuwa sai ce to idan ba damuwa ba shi in baka ƙasa ba ba ma su ba in za ku dawo da mutanen garin ku baki dai duk su dawo su zauna a nan sannan annabi yusuf alaihi salam ya ce lallai kai haka ka kyauta mana to sai ba annabi yusuf wata ƙasa mai girma ana kiran ta jasa jasa ya ba shi wannan ƙasa sai suka dawo wannan gari suka zauna cikin yanci wannan shi ne asalin shigowar bani isra'ila ƙasar misra to bayan sun zauna sun da suka shekara kusan ɗari hudu shekara ɗari hudu da talatin sannan fir'auna na annabi musa shekaru da ke cin rahuni to sai shi kuma zai fara bige shi bayan yahuda bani isra'ila sun shekara ɗari hudu da talatin a cikin ƙasar Misra da su yi ya fara zarin da su ɗan ne kawai baki ba su kace mana ƙasa. Kawai bari Isra'ila suna da wani abu inda suka zauna to sai sun zama shugabanni a wuri. Saboda jinin su. To, sai abu yana damun Fir'auna shi yana riƙe da abin da Allah ya ba shi mulki sai shi ai abin da za a yi duk ƙabilar Iftawa wato dangin Fir'auna kenan kar su sake yin aikin karfi daga lokaci. Bani Isra'ila su ne za su rika tona shadda, su ne za su rika tona rijiya, bohol, gine-gine, fata duwatsu, duka bani Isra'ila za su yi, to tun daga nan fara bautar da su. Ya yi tabautar da su, ya yi tabautar da su, ya yi tabautar da su na sa su aiki na wahala. A lokacin da Bukaye suka gaya masa cewa za a haifi wani jariri daga cikin kabilar bani isra'ila wannan jariri shi ne zai zama sanadiyar ƙarshen mulkinka tun daga nan ya kullaci bani isra'ila ya dinga azabtar da su bai da damar da zai kore su saboda sun jari shekara ɗari hudu mutane suna wuri ga su da yawa to da ka sai da ya kore su bari ya musu kora da hali wahala ta sa su gudu shi ne dalilin da ya sa ya yi tabautar da su ya tabautar da su ya tabautar da su daga nan sai ya ga bautar ma ba ta sa sun gudu ba bari ya fara yanka ƴaƴansu jarirai tunda an gaya masa za a haifi wani yaro jari shi ne zai zamanto sanadiyar ƙarshen mulkinsa to shi ke nan bari ya dinga yanka su shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyukum tu abna'ahu yana yanka ƴaƴayensu maza lokacin da aka haife su dan kar su girma su kiba jami'insa dan kuma kada su yawa mazaje a cikin su ya raina da ƙarfin su da yasta yi sa'an yana raya ƴaƴansu mata sai bar su da rai mazajen su kuma gwaraza da dattijan su kuma aiki to sai abin yi yawa sai manyan bari Isra'ila suna ta mutuwa saboda wahala wahalar aikin da Fir'auna ke sa su ya sa suna ta mutuwa ga jariran su kuma na ta yankawa shi ne har Allah ta bawa ko ta'ala ya faɗi irin kariyar Fir'auna ya ce ta innahu kana min al-mufsidin Fir'auna ya kasance daga cikin masu ɓanna wato ɓanna ɓata ƙasa wani cuta ne a cikin zuciyar mutum wata cuta ce wadda a waɗansu ayyuka da waɗansu sifofi su ne suke haifar da wannan cuta. Daga cikin ayyukan da suke haifar da cuta wanda suke janyo ɓarna a bayan ƙasa shi ne wulaƙantar da alfarmar mutane. In ka rena mutane dole ka cuce su, sannan yi musu mummunan zato. In ka rena mutane mummunan zato dole ka zage su. In ka zage su dole ka cuce su in ka cuce su dole ka halakar da su wannan ya faru daga mummunan zaton da fir'auna ya bani isra'ila cewa za su ga haihuwar yaya jarirai waɗanda a cikin su ne za a samu wanda zai halakar da shi kamar yadda muka faɗi cewa ya je wurin bokaye bokaye da suka ba shi labari cewa bani isra'ila za su haifi wani jariri wannan jaririn shi ne zai zamanto sanadiyar faɗuwar mulkin fir'auna to yana ta kashe yara Allah ta bada da ya tsaru saboda Musa ta ce kashe su to ci gaba da kashe su Musa kuma a gidan ka zai girma wanda ya san Allah ranta ba zai baci ba a kan kowa duk wanda ya ce wai baya so kai arziki to in har ka damu kai ma baka san Allah wanda ya ce baya so ka ci gaba in ka damu ka koma kana haɗa da shi baka san Allah ai Allah ya rubuta abu ba abin da zai goge in ka ga ce kai ya mutu da ka kwanta tun kana mani ba annabi ya ga ba tun mutum yana mani za a ɗebo maniyin lokacin da ubanki ya yi inzali kamun inzali da shiga cikin mahaifar uwarsa za a kawo ubangiji maniyin ƙarshe wani gashuwa ne ɗanwa ne jikan wani ya tara da matarsa wanci ƴar wani jikan wani yaya zai zama ɗa ko ko zai zama ruwa ne kawai zai zama kuɗari in ko zai zama ɗa ya Allah ne arziki ne ko talaka malami ne ko jahili sarki ne ko bawa fiddiki ne ko zindiki musulmi ne ko kafiri duka sai an tafiya sai Allah ce kaza ne to kun san ce kaza nan wallahi ga duniya sai kaza muka kaza wallahi ba ni jin dan to wanda ya gane wannan ba zai ta yana rigima da mutane ba ai wani suna kina ba sa son yi arziki kan su so mana in Allah ya rubuta kai arziki ne sai kai sai Allah yana ta kashe jarirai Allah tabaraka wa ta'ala ce to shi kenan ci gaba da kashe su musan da kake tsoro kar a haifa sai an haife shi kuma a gidan da zai girma tuwon gidanka zai ci ruwan gidanka zai sha zai zauna a kan cinyar kai jajerin ka kai tusa sannan kuma ya je mai kibar da muke to lokacin da Fir'auna ya ta yanka yara ga manyan barin Isra'ila ko suna kan mutuwa saboda wahala sai manyan manyan kabilan Kitawa waziran Fir'auna ministoci da shugabanni sai suka zo fada da suka shigo fada sai suka ce ranka ya gaje muna da magana Firawun ya ce menene magana ta ku sai suka ce ko ka san cewa bani Isra'ila manyansu waɗanda kake sa su gine-gine da tone-tone da fata duwatsu suna ta mutuwa ya ce ina da labari to yanke ne kana yanke jariransu yara ƙanana maza ga manyan su kuma suna ta mutuwa ko ka san cewa ran da ne za a wayan gari wata ran ba ba za su ta ce to sai ne ta ce to ran suka ce ran da ne idan aka wayan gari ba mazaje duk wannan aikin wahala ba mu zani babbanninka kawunninka danginka ɗan uwanka su ne za su wannan aikin wahala sai ce eh kuma ba haka ne ko ba haka ne to yanzu ne ne abin yi sun ka ci ranka ya dade da an bayyanta ai mun muna da tabbacin wanda zai maka wannan sannan ka riga ka yanka a cikin tu ya ce ma da zarin wannan magana da ke so yi ya ce amma ba zan bayyana ka ba kai da kafa kan zan yi wato abin da zan yi idan suka haihu wannan shekarar sai in tsare waɗanda aka haifa shekara mai zuwa kuma duk wanda ya zo to zan yi tashi. To sai aka yi sa'a Annabi Harun alaihi salam shekara da aka ɗaga kafa ba za a yanka ba a shekara aka haife su. Shekarar da aka ce ba za a yanka jarirai ba za ka haifi Annabi Harun alaihi salam. Shekarar da za a ci gaba da yanka sai da Musa. Alaihi salam dan Allah ya gwada ikonsa. Tabaraka wa ta'ala. aka haifi annabi Musa alayhi salam bayan an yi annabi Musa sai bayan da shi ta ɗaure shi da matakiyar da a gane tana da shi da ta haife shi sai ta kore shi saboda ba ta so labari ya je wurin fir'auna domin fir'auna azzalimi ne bakin mugu duwani mugu fir'auna ne shi shi Allah malaka duk wani mugu da ka sani guri cikin fir'auna ne. Fir'auna ne shehu dukkan azzalumin duniya baki da. To sai ta ji tsoro cewa idan fir'auna ya san ta haihu ɗanta zai sha wuka. Shi ne Allah ta baraka da Allah ke faɗi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tasimun. Tilka ayatul kitabil mubin.
بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم
Sadaka Allah Alazim. Wato Allah ta baraka wa ta'ala bayan an haifi Annabi Musa alaihi salam sai ne watanni ba wanda ya san zai haifi shi. Mahaifiyarsa take renansa ita da kanta. To kullum cikin fargaba da tsoro saboda ta san ta aure in ya sani zai kashe ɗan ya kashe ta. To wannan fargaba sun yi yawa sai Allah ta hada masa wahayi dan a gane cewa ba annaba kawai Allah ke ba wahayi Allah ya yi wa sama wahayi
Allah ya yi wa kudan zuba wahayi Allah ya yi wa hawariya wanda bi Isra'ila wahayi Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Isa wahayi waɗannan duka ba Allah ba dan an wa mutum wahayi bai zama annabi domin akwai wahayi manamin akwai wahayi ilhami akwai wahayi tashri'i akwai a wahayi ilhami saboda akwai bambancin wahayin annabawa da kuma bambancin wahayi irin na waliyai. To sai Allah tabaraka ta'ala ya mata wahayi cewa ta nemi akwati. Ta saka annabi Musa alaihi salam ta saka shi a cikin kogin Nil. Amma abin da Allah ya ce mata ki shayar da kayan ki ba komai. Amma idan kina jin tsoro to ki sa shi a kwati ki sa shi a ruwa ki ce shi. Wannan maganar ba Allah ba. waye zai ma wannan magana hankali da ita bayan ya ila ummi musa alarbihi fa idza khifta alayhi fa ayqulu fi yammi ولا تخافي ولا تحزني نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato Allah ta baraka wa ta'ala da ya ga mahaifiyar Annabi Musa tana shayar da shi tana fargaba tana goro ga fakin ciki yana damun da duk tsara ne sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce mata ki shayar da rai hankali ki kwance amma idan kina jin tsoro kar asiri ya tsoro to nemi afafi ta kashi sai ki je bakin tekun ne sai ki sake shi kar ki ji tsoro kada ki bakin ciki wallahi za mu dawo miki Allah ko ya rantsa ba ai in na radu ke sannan wa ja'iru lil musali ba wai mu dawo miki da aiki gida kawai ba da annabta da manzanci zai dawo to Allah ba za a ko ma'ajarta Yohanidu ko fa'ita ko hannatu sai ta ɗauke ta sa shi a kwati ta zo bakin kogin ne sai ta saka shi to dama akwai wata ɗan uwar annabi Musa sai ta ce mata dan Allah ki ji shi ki ta ba akwati ki ina zai je sai ta bi sai ta bi sai ta bi ita tana sa ran tunda Allah ne shi a sa shi ai Allah zai kada shi wani gari ne sai sai kada shi gidan Fir'auna Allah ba da wa wannan sai kada shi gidan Fir'auna ina so yin gyara ba min ya kada shi kuma da shi wala ta khazi wala ta hazani inna raddu ilai wa ja'iru min al-mursali kada sai ga abata gidan fir'auna to kuma fir'auna ya fito ke isa ya fito shi isa a cikin ga sansanin fadawansa can ga kuma sansanin ita jimbiya sarauniya asiya tana zaune kai an kafa nema ba sai da amfani ba ka ce maza a ɗauko shi aka ɗauko aka kawo gaban asiya ta ce a buɗe ana buɗewa sai ga jariri idan ta yana faɗawa kan annabi musa sai ta ji ƙaunar ta ya cika zuciya sai ta ji kawai wannan gaskiya ba za ta yi ta ayyuka shi dama ba ta taɓa haihuwa ba shi ke nan dama ƙa'ida da ba za ka tsinta in ta gani za a tattara gaba ɗaya a je a kaiwa sarki fir'auna to sai ita ma ta taho da kanta rawar ya ganta ya ce lafiya ta ce tsuntuwa aka yi ta ce wani wani ne tsuntuwa ta ce babban tsuntuwa ya ce a buɗe mu gani ana buɗewa sai fi aure da ni gizi da bai shi faɗi ne irin dukan uku kuɗin sai ta kan wuka a kan wuka ya ta ce habaran ta dadi habaran ta dadi ya za ka ce a kawo ka asan ba mu taɓa haihuwa ba wannan san mun yi wannan san Allah ne ba mu sako na Allah ne ban da mu Ito ya ce kamata ne mu yi shi a matsayin na sai da Allah ya ce to ya kamata a ɗago shi mu kalli idanuwarsa idan mugu ne za mu gane. Ka san mugu ya fi kowa tsoron mugaye. Wallahi mutum da ba mugu ba shi zai gane ko zai gane na shi amma mugu a kenan shi kuma ne Musa da roƙon da Fir'auna ya kalle shi sa kuka ko ya duka saboda Fir'auna yana da wani irin hatsari banci kun san yana ganin shedan ɗin ba shi kaɗai ne a cikin muridan shi dan wanda shi ɗaya ke zuwa gyara shi. Shi ɗaya ne zai yi shi. Akwai nan da shoɗin ne ya zo ya kwankwasa masa ko ba ya ce wane ne. Shi ɗan yi kuma gana ya sake kwankwasawa ya ce wane ne ya sake kwankwasawa. Shi ɗan yi ta ƙara sana'au ne yi ashar. Ya ce kowa ya abu ya kawo shi. Sai ga mai gida ya shigo. sai za mu yi ne a kan kujera ta ran da ne ai ba mu san kai ba ya ce sai daga ce ne ana rubu kula ala amma ba san me banka su ko ba ba ya ce kai shi ki muri ya ce ran da ka ce ni ana rubu kula ala ni da kai na ubangidan ka za ruwa ne bayan duniya ne ke na ɓoye ko da rana ta faɗi na gaba alfilo da kan nan da shi ya sa yanzu shehutan ma na gani na ba ka sai da shehun duk wani shekari sai da ta wani sa a ran da yake yi su da haka ba a karɓar sallah Fir'aun ya ja shi ma ya ja ya ja wanda muke ran da yake a fadan ku muke yi cikin fadan ku to ita yana fir'auna akwai hatsari ba ce da annan musa ya haɗa ido da fir'auna ne ko kuma ya rufe ido ko ya fashe da kuka ko ya yana jariri ba sai ya haɗa da fir'auna Allah ya sanya shi haɗa sai fir'auna shi ke nan shi gani wani yare a yanka shi an kuma ta ce ba za a yanka shi ba ba za a yanka shi ba a ta hanyar ta na aure da kuma huwa da ta. Wala da ba mamaki amfani ko ya kuma mai ce shi a matsayin da. To, da auna da shi da wazirin sahamana da sauran ‘yan majalisa ba su yarda ba, to amma dai a jimbi ya ce shago matar sarki sarauniya sarauniya ta ce tana so a ban mata so za ta nuna a bashi shi ce dai ce ba su san ne Allah ya kore a cikin annabi Musa ba lokacin da aka dauke shi ana ta jayayya a kai shekara a kashe a kai shekara a kashe har dai sai na sa shi ne Allah ke faɗi fanta kaɗahu ali fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
Sadaka Allah ta aliyu. Lokacin da aka yanke shawara cewa an ba wa sarauniya annabi Musa ta rene shi alayhi salam to dama kun san lokacin da aka tashi a kwaji aka saka shi a kogin nuri akwai ɗan uwarsa ta biyu a kwaji ta ga san da aka tsince shi to ana ɗauka za ka nemo masu shayarwa duk wanda ta ba annabi Musa nonon da ba ya fama ya ke sharo to wannan ya kuwa tare ta ce ranke da ni babu da ba in nemo mata mai shayarwa mana sai ta ce ni da ne je ki da Allah shiga cikin gari ki je ki nemo tana zuwa ta ga bayan da kin ji kin ji fa ga fayar da aka yi ina ka guje in ce ki da samu dama tana cikin fargaba da tsoro ai sai da daga ma magana to musha musha musha musha musha ba ta da magana sai Musa. Abin da ya sa ke laka na wuri ne ziki ke zo da sama ba ta wata magana sai Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ko la ilaha illallah. Saboda a waye gari ya zama ba ka da wata manufa, ba ka da wani abin da kake so, ba ka da abin da kake nema sai Allah. Shi ne Allah ya bari wa asba'a fa'alu ummi musi harika.
بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم
Sadaka Allah da alimi. To, da wannan ya uwa ta shi ta zo da mahaifiyarsa a matsayin mai shayarwa, annabi Musa mahaifiyarsa tana ba shi mamanta sai kama. Aka ce, "Ah, ikon Allah, ke ko ke ci kika yanzu shi ne?" Ta ce, "Ah, jinin mu ne ya haɗu." Eh, Aka ce, "Lalle jinin ku ya haɗu kuwa." Annabi Musa ya kama ya yi ta tsotsanin mamanta. To, Aka aka yi annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya cika alƙawarin sa mahaifiyarsa ta karbe shi ta tafi da shi gidansa sai ta rena sa har sai da ya cika kwanakin da ya kamata ya cika da shayarwa sannan sai ta dawo da shi shi da ta ke faɗi wa harramna alaihi marati a min qablu fa qalat
بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم
bayan ta dawo da shi ta gama shayar da shi ta dawo da shi gidan fir'auna ya ci gaba da cin tuwon gidan fir'auna ya ci gaba da shan ruwan gidan fir'auna kuma ya girma har annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kai shekarun karfi da ya kai shekarun karfi ya zama saurayi majiyin karfi sai Allah mai baiwa da ilimi Allah ya ba shi ilimi Allah ya ba shi hikima wannan dama shi ne al'adar Allah ta baraka wa ta'ala in yi alƙawari sai ya cika shi ne zaka ga dana faɗi wannan ma balaga ashuddahu wattawa atayna wa hukman wa ilma wa kadhalika najid al mujrim annabi Musa ya ce ma gidan Fir'auna ya zama mai karfin jiki Allah ta mai kashi daya mai kashi daya saboda karfin da Allah ya bashi yana jariri ba yana yaro idan Fir'auna ya ɗauke shi yana wasa dama da wani yana da jini irin da bunsu dogo haka to idan irin bane kuwa idan amin musa ya kama biyan musa saboda karfin amin musa sai sarki ya tuta saboda karfi to sai ga shi kuma ya kai shekaru girma ya yi karfi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa annabi Musa alaihi salam duk da kasancewar ta agoda agoda ne a gidan Fir'auna dan ba ibdi bane shi isra'ili ne kuma abrani ne isra'ili abrani ba ibdi bane to amma sai ya zama ana kai shi saboda mutumin kirki ne salihi ne mai taimako ne mai tausayi kuma ga shi ya girma a jiban mugu mara tausayi to annabi musa wata rana ce wajen gida sai ya fito yana so ya kewaye gari ba wanda ya sani ana iya fito saboda ba a bari shi yawo ya fito yana kewaye gari sai ya ga mutane guda biyu suna haya daya Isra'ili sai kuma Kifti, sai danginsa sai kuma dangin Fir'auna ana fara. Sai kawai ɗan uwansa Isra'ili sai gan shi. Sai ci yawa Musa Musa ka taimake mu ka taimake mu. Sai annabi Musa sai ya zo ba da nufin zai shiga faɗan bane dan ya rawa. Shi kuma Kifti saboda ya san ƙasa ta su ce. Dan ta aikin wahala ba ta yi. Kifti a zamanin Fir'auna sai aikin wahala. bari Isra'ila su shi aikin wahala. Kawai sai ya zarci annabi Musa zai shiga faɗin sai ya ɗaga hannu zai aikata annabi Musa abin da bai dace da martaban Musa ba. Malaman zahiri suka ce sai ya ɗaga hannu ya faɗa ne na sai ya mutu. Su ba suka sha martabar Musa ce tana da shi ba shi ne. Martaba tana zaki, martaba tana duka, martaba tana mari, kuma martaba tana kisa. ya danganta da irin matsayin da ana ya ɗora mutum a kan akan kujerar da mutum ya hau to ita ce za ta rinka hukunci ga mutane akwai mutumin da in ya hau wata kujera in ka taɓa shi zai ƙima in ya ƙima har zure ka sun lalace akwai kujerar da in mutum ya hau idan ka taɓa shi zai mare ka amma ba tare da ka ji marin ba amma ba za ka taɓa yin daraja a idan mutane akwai kuma martaba da idan ka taɓa mai ita wallahi in zai kashe ka kuma da ranka kana tafiya ma'anin ya kashe ka da ba shi ɗaya gidanka da zuriyarka ba za su taɓa yin tasiri ba har duniya ta nan saboda martabar da yake kai sun ta ce a martabar annabi musa ce annabi musa ya kwaɗa ne amma wa da kawai mutanen gari suke hukunci akan waliyai idan aka wali yana da zafi yana da zafin rai za ta yaya za su wannan wari ne bayan wari yana sa kunye kaza kaza kaza kaza rashin sanin wartaka su waliyan annabawa suke gado akwai adami akwai shisawi akwai idrisi akwai nuhiyil makali akwai ibrahimiyil makali akwai shu'aibawiyil makali sannan akwai akwai salihiyil makali akwai hudawiyil makali akwai Ishaqiyul Makani, akwai Yaqubiyul Makani, akwai Yusufiyul Makani, akwai Musawi, akwai Isawi, akwai Ayyubi, akwai Yusufi, sannan akwai Muhammadiyul Makani. Amaliya ne musabar badri ma'arabu wa fi ja'izatil ghayr maliyan barkamu wal kullu minhum kullu badlan wa zahiran fa fahamu siwahu ما لنا فيه بشر ولا ولا مقام مقام دي كي ولله وعين اليوم أي محمد وين يقول إن قلبي هل يأتي الماء لكم ينا جاء مثلا أن كل ما هو رسول الأنبياء كل المال الذي تعمل به هذا ني أن محمد نجاة شنو مثلا ولكن duk annabin da duk waliyin da annabi ya gaji kujerarsa to irin ɗabi'a ta za ta samu yanzu idan wali ya gaji annabi Sulaiman a za ka ga wuri wallahi ma da ba wasa in kai laifi yanzu yanzu na asa an tare su da ko Allah idan wali ya gaji annabi Isa to za ka yi ce shi rigar sa bai da daki kamar annabi Isa an tambaye shi ba ka da gida bai cewa ke gida da girman nawa aka ce ina gidan na ta ce ga shi aka ce ina yake yake saman nan rufin daki da nan kasa ba ki yi shimfira ta ce duwatsu duk filoli nan ciyayi da itatuwa barbuda nan duk wani teku da gani da ta ce ba ke da gida irin nawa to wani wani wani kanta ne arziki kamar annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam ban da shanu da dabbobin da yake kiwo karnukan da ke kiwon kawai mun zo zinari aka samu su abu yana sarka su ke kiwon karnukan saboda ga karnukan wani wani mai kuɗi mai arziki a cewa wannan ba wani ba ne jin daɗin shi ya yawa ya gaji wani annabi ba ya kawai da zama wani mai tafi wani wani wallahi ya taɓa shi ba a zuwa ne ba wallahi zai gaggama mai Allah kuwa to annabi Musa alayhi salam yana da zafi matuƙa shi kenan sai ya ɗaga hannu ya faɗa ma wannan mutum mari da ya faɗa mai mari sai mutum ya faɗa ya mutu sai annabi Musa yi da dama kai na mama bai fito daga gida ba ga shi ya fito ga wannan abu ya faru ke ne mu gafara Allah sai Allah ce na gafarta maka ai ba da gangan kashe shi ba ko na gida shi Allah ke bari wa da halal majina ta alahi ne gabdatin min ahliha بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم
sadaka Allah da to annabi Musa alaihi salam ya koma gida a cikin da aji ba wanda ya abin da ya faru ya koma gida washe gari saboda ya riga ya fito ya ci daɗi washe gari kuma sai ce bari sake fitowa da ya sake fitowa ya shigo gari sai ƙara gari ɗan wanda na shi gaji ya ƙara samu wani ana ƙara faɗa a'a yana hango annabi Musa kuma sai ya ƙara suna annabi Musa Musa Musa ya zo ka taimake ni zai kashe ni ya zai kaza sai Musa ya fita tare sai ba shi amma kai ba ka da kirki mutumin banza kana gada gada gada da Annabi Musa ya fita sai dauka kamar Annabi Musa zai mare shi ne shi ma kuma ya san Musa ya mari na ba abin da zai faru sai ya ce a turidu an tattuna ni kama ka danta na kasan bil amsi Musa ke da ka kashe ni kamar yadda ka kashe ni jiya sai wannan da ya ce a Musa dama ka kashe ni dan uwan jiya sai labari ya toro a fili ya toro to annabi musa sai ka ta komawa gida saboda idan ta aure idan an kashe dangin shi ba a kashe ba ya kashe balle kuma an kashe shi ke nan annabi musa a islam ya ta komawa gida sai wani ƙiɗi daga cikin mutanen kirki wanda ya imani da annabi musa kuma ya yarda da shi sai ya biyu dare ya zo ya ba sai ce wallahi ana shirya yan majalisar sarki suna shirya yadda za a biyo a kama mun aka kama ka kashi ka za a to daga ka san inda dare ya ba to daga nan ne annabi Musa alaihi salam sai ya bar mutar kawai bai koma gida ba sai ya wuce bai zame ko ina ba sai Madina garin annabi Shu'aib ashe Allah yana da tsara abubuwa da shi yasa da abin da Allah yana yi akwai abin da yake yi Allah yana so Fir'auna annabi Musa ya bar Misra ya tafi domin ya je ya munagaci da shi a alkoshi da safe. Wani je Madina a cikin kunci da wahala. Shi ne za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi walan ma tawajjaha tilqa a Madina qala asira tiya an yahdiru sawa'a sabil.
بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء عنه قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم annabi Musa alaihi salam da ya zo garin Madina ya shigo bayan gari sai ya iski waɗansu ‘yan mata sun zo ɗiba ruwa a rijiya ba kowa sun tsaya a gefe suna jira sai annabi Musa ya ce musu lafiya in suka ce ruwa za mu ɗiba ya ce ku ɗiba mana suka ce ai ba ku da ku tsare gugan sai ƙarfin maza majiya ƙarfi sun zo suke yi ɗagawa sai ce za a buɗe ba ruwan lafi suka ce gashi kawai sai ɗauki guga ya jefa ta a rijiya bayan ƙarfi adadi mai yawa suke taruwa a jefa sannan a janyo amma shi kadai ya jefa ya jawo ya zuba musu ruwa suke taba a jefa wani mutum da zai kai ruwa gida sai suka ba baban su labari a annabi shu'aib kaji kaji wannan mutum ne karhi shi kadai annabi shu'aib ya ce shi kadai ne shi kadai musa ne Musa ne Musa ne saboda dama Allah ya riga ya gaya masa shi annabi Musa shi ne zai gaje shi shi zai bar duniya ya riga ya su ba akwai sandar da ya gada daga annabi Adam tun daga annabi annabi Adam ya sako da ya yi duniya sanda sai sandar ta zama tana ta yawo wurin annabawa har ta zo wurin annabi Ibrahim alaihi salam ta zo wurin annabi Ishaq alaihi salam ta zo wurin annabi Yaqub alaihi salam har ta zo wurin annabi Yusuf sai ta zo wurin annabi Shu'aibu dan shi ma jikansu ne to annabi Musa sai ya ne ya ba shi wannan sanda sai annabi Shu'aibu ya ce ba ba sandar da na gada a wurin kakanni na a ba zan ba ta kace da Allah ka ba ni za ta ce maka mun gashi yanzu bayan ya aure shi kenan gashi na aure ka bayan ya na jikokin gari ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza sai ce wannan ba sai jibril ya sauko sai ce ubangiji ya ce ai koya wanda ya ci abin mai sanda a san ana komai shi ke tsara ba amma sai kamar ba shi bane wala shi ne wala shi ce na komai sai ya yi gaba ita na sai da sai annabi annabi shi ne ce to ya zani sai ya ce a haka rani shi jibril shi shi ya karanta ya saka sandar sai da ta karanta ya ce to wanda ya cuta shi za a bawa kage da to sai Allah ya mu gaba za mu zuwa ya shiru ya rabu ya rabu ya rabu ya sabu to in ji sanda na wa in ahadi ya faru ya yusu ya aini muradi ajan يا من لا له شبه كنا ولا ولد عجزت بين الوطن الشيء ابدا يا من لا شبيه له مرانيته انت الزياد في كل خارج الوجن يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق بينهم ولا ينالهم لكم ولا حسن المصطفى المصطفى المكرم سيدنا محمد الطاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى بدلة محمد آل أسد سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والآتي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله حق قدره والمجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To, ɗariƙar tijjani an kai shugaba ta. Tana da sharuɗa ba a kila tamsin ya karba amma in ya zo zai karba da kansa wani gaya masa cewa tana da shauka na shi gaba a ta sannan ba a haɗa dariƙar jami'a da wata dariƙa ba a zuwa ziyarar wani wali mai rai ko matacce da niyyar neman madadi sai annaba da sahabbai sai kuma tijjanawa sannan a ana kula da sallah akan lokaci cikin jami'i shar'in dariƙa sannan girmama iyaye ba a yi musu rashin kunya shar'in dariƙa sannan ba a shan taba wurin da ake zaman shan taba ma ba a yi saboda shi ya rage na ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa manzo Allah zuwan sa hajji da ya dawo daga aikin hajji ya zo Misra kamun ya wuce filmi ta sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin rukunoyinsa manzo Allah yana zaune ga wani mutum an dafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ganyen ji kahawa gaskiya annabi yana sha yana sha yana jin daɗi da kan ganyen nan yana da kyau ganyen nan yana da kyau sai ga wani ya kawo da ganyen taba sai annabi ya ɗauki rawan yi ko kan sai sai ku gaya mutumin nan ba na son warin ganyen nan ya ɓace ya ɓace ya ɓace manzala bai cire rawan a hancin sa sai da mutumin ya ɓace aka daina ganin tun daga wannan shi ya ne ce almajiri na kan zan ku sha ta saboda manzala baya son warin ta Kuna da idan ka za an ce sharadin tijaniya ne, kana sha taba kan kai zaki ba da kayan ba da tijana in ka ga dama ka sha taba ka fidda hayaki ba ta hanci ba ta kuɗi. Sai tijani ne da kana da kai. In ka shan taban ka. Su wanda ke taban wani mishin taban su ko da jannan yana farin cikin ta duk wani wuri na mutunci. Duk wani wuri ne danga za ka yi arun da nosu wato. Sai tijaniya ne ce nosu wato za saboda haka ba a shan nama sannan sharadin ɗarika ne san Allah da koyi da shi dole in ka shiga ɗarika ka so Allah ka damu da shi ka dinga koyi da halayensa da kuma ɗabi'unsa sannan sharadin ɗarika ne barin cutar halitta a zance ko aiki ayyuka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره وكتاب العزيز لا باك عليك التجانيه استغفار صلاه لا اله الا الله لازم يسافر يبقى وظيفه ذكر الجمعه الشرع kula da sallah girmama iyaye barin lalata ko sigari ba a zuka balle wiwi balle giya balle kurkin ka karba ka yadda sanadin da na baka ɗari da shi daga maulana shi ka mu jami'a bulfasi shi kuma daga maulana shi ka yi ibrahim shi kuma daga sai yi amina sukari da al'ayyashi shi kuma daga sai yi amina abdalaru shi kuma daga sai yi ali tamasi shi kuma daga maulana shi amina tiyani radiyallahu ta'ala an ajma'ina shi kuma daga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga rabbul izzati a yayin da yace da shi fa auha ila abdihi ma auha haka ba illa alladhina yubayyi'una kallama yubayyi'una Allah yubayyi'una fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عهد عن الله فسنؤتيه أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله